أحمده سبحانه على نعمه العزيمة ومننه الجسيمة وآلائه التي لا تعد ولا تحصى أحمده جل وعلا حمد الشاكرين الذاكرين وأثني عليه ثناء الذاكرين لا أحصي ثناء عليه كما هو أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه عباد الله فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم معاشر العباد هذا عدب عظيم عذب الله به عباده وهو باق إلى يوم القيامة والمعنى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أي لا, لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة أيها المؤمنون يا عباد الله هما طريقان لا ثالث لهما إما اتباع وإما ابتداع إما أن يكون المرء متبعا دين الله وما أنزل على عباده على هدي من الله أو يكون متبعا لهواه وليحذر كل ناسه لنفسه من أن يكون من أن يكون متبعا لهواه على غير هدى من الله على غير هدى من الله ورسوله يقول الله تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون هواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال ربنا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال رب العزة ثم جعلناك على شريعة من شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لم يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين وقال ربنا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيدلك عن سبيل الله إن الذين يدلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ويقول ربنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وليس هنالك يا عباد الله وليس هنالك حبا لله أو حبا لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا باتباع أوامر رسول إلا باتباع أوامر الله واتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمجرد الرعي قال رب العزة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فقد قيل قديما من علامة حبه صلى الله عليه وسلم اتباع سنته صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون يا عباد الله يجب على كل مسلم أن يكون ناصحا لنفسه بأن بأن يزمها بزمام الشرع وأن يلزمها هدي الله جل في علاه ووحيه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يحذر من الأهواء المحدثات والبدع المتبعات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان أيها المؤمنون إن من إن من من ضعف قدر إن من ضعف قدر شرع عنده ولم يعظم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بالسدود والإعراض عن الحق والهدي ولا يبالي بالأهواء التي يقترفها والبدع التي يرتكبها فقد خسر هذا وضل فقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء سنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا وقال ابن عباس رضي الله عنهما من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم يمض به سنة من رسوله صلى الله عليه وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل ويقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لا كان أسفل الخوف أولى بالمسح من أعلاه والآثار عن السلف في هذا المعنى كثيرة أيها المؤمنون يا عباد الله فقد جاء فقد جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أثرا عظيما موقع كبير الأثر الدال على إمامته وعزيم فضله وتعزيمه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحميدي رحمه الله تعالى كنا عند الشافعي فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وأنت تقول لي ما تقول فقال وماذا تقول أنت فقال ما من فعلة فقال أرأيتني في كنيسة أو على وسط ذي النار وقال بعض السلف ما من فعلة وإن صبرت إلا ينشر لها يوم القيامة إلا ينشر لها يوم القيامة ديوانان في الأول لما وفي الثاني كيف أي لمن فعلت وكيف فعلت السؤال الأول يا عباد الله سؤال عن الإخلاص لله جل وعلا والسؤال الثاني سؤال عن متبع المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا نجاة في ذلك اليوم إلا بالإخلاص للمعبود واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يعيذنا أجمعين من منكرات الأهواء والأدواء والأخلاق وأن يعيننا أجمعين على اتباع هدي نبينا الكريم وصراطه المستقيم وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا بمنه وكرمه إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل جعلنا الله جعل الله أعمالنا أجمعين لله خالصة ولهدي نبيه صلى الله عليه وسلم موفقة وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah godiya ga Allahu tabaraka wa ta'ala wanda yake mai karamci mai kyauta ga ainihin bayinsa muna gode masa bisa ni'imominsa manya-manya dai a gare mu waɗanda ba za su iya irguwa ba ba kuma za su iya ƙididdiguwa ba muna gode masa godiya irin ta masu godiya muna yabo gare shi ba za mu iya ƙididdige kyaututtukan Allahu tabaraka wa ta'ala gare mu ba ina mai shaidawa shi kadai yake kuma shine wanda ya aiko da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da addini wanda yake na gaskiya ya Allah kai tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da kuma sahabbansa gaba ɗaya ba tare da ware kowanne ɗaya daga ciki ba bayan haka ya ɗan uwa ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala Allah zai nusar da shi tafarki madaidaici a duniya da kuma lahira ya ku bayin Allah kada ku sha gaban Allahu tabaraka wa ta'ala kada ku sha gaban manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku waɗanda suka yi imani kada ku wuce kada ku wuce gona da iri kar ku sha gaban Allah kada ku sha gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai ji ne kuma masani ne kada ku ce ko da Allah tabaraka wa ta'ala bai ce ayi kaza ba manzon sa sallallahu alaihi wasallam bai ce ayi kaza ba ku a ganin ku kuna ganin abu ne mai kyau to Allah tabaraka wa ta'ala ce kada ku yi wannan ku tsaya kawai inda aka ce ku yi ya ku ƴan uwa ya ku bayin Allah a cikin wannan aya akwai ladabi wanda yake mai girma wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya ladabtar da ainihin bayinsa da shi wannan ladabtarwa kuwa tana nan har zuwa tashin alkiyama Abdullahi dan Abbas yake cewa Allah ƙara masa da yake cewa abinda ake nufi kada ku faɗi zance wanda yake sabanin karantarwa alqur'ani mai girma ko sabanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku wanda suka yi imani cikin wannan aya wato hanyoyi ne guda biyu wanda basu da ainihin na uku shine ko dai wato bin sunna ko kuma wato kirkiro bid'o'i mutum ya zamto wato mai bin addinin Allah tabaraka wa ta'ala mai bin abin da aka saukar na shiriya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine wato ɗaya daga cikin ababe guda biyu ko kuma ya zamto wato mai bibitar ainihin son zuciyarsa ne saboda kaza yana burge shi kaza yana sa shi nishadi sai ya ce bari ya bi kaza ko da bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to lalle ya ku yan uwa duk wanda yake yi wa kansa da kansa nasiha duk wanda yake wato wa'azantar da kansa lalle ya kiyaye ainihin son zuciya domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba su amsa kiran da kake musu ba to ka sani cewa su ɗin abin da suke kai wato suna bibitar soye-soyen zukatansu ne babu kuwa wanda ya kai wanda ya fi son zuciyarsa fata duk wanda ya fi son zuciyarsa ba tare da wata shirya daga Allah tabaraka wa ta'ala ba lalle wannan batacce ne Allah tabaraka wa ta'ala bayya shiryar da mutane waɗanda suke azzalumai domin zalunci ne kin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ku bi abin da aka saukar zuwa gare ku daga ubangijinku kada ku bi abin da yake ba wannan ba kada ku bi abin da yake ba karantawa alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kada ku rungumi waɗansu a matsayin majibinta al'amuranku Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ɗan kaɗan ne cikin mutane waɗanda suke iya tuna wannan a koda yaushe wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa sa'an nan muka dora ta akan ainihin tsarin Allah tabaraka wa ta'ala akan ainihin shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama ka bi wannan shari'a din wannan ana nufin domin shi Annabi sallallahu alaihi wasallama bayya saba Allah tabaraka wa ta'ala ana nufin mu al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam mu bi ainihin shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kada ku bibici soye-soyen zakatan waɗanda suke basu da ilimi domin su ɗin ba za su iya wadatar da kai komai ba gobe alkiyama idan ka bi ra'ayin wani malaminka ko wani shehinka ko wani shugabanka ko wani wanka ko wani wato kaninka ko ma wane ne idan dai ko da mahaifinka ne idan dai abin da ya kiraye ka zuwa gare shi ba umarnin Allah tabaraka wa ta'ala bane ba kuma sunar annabi sallallahu alaihi wasallam bane Allah tabaaraka wa ta'ala yace irin waɗannan ba za su iya amfanar muku da komai ba a gurin Allah tabaaraka wa ta'ala lalle su azzalimai majibunta juna ne sashin su yana jibuntar juna Allah tabaaraka wa ta'ala kuwa shine mataimaki majibuncin lamarin da wato lamarin masu tsoron sa subhanahu wa ta'ala wata aya Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa ya kai Daudu la kai wato annabi Dauda mun sanya ka ka zamto annabi khalifa akan ƙasa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka yi hukunci tsakankanin mutane da ainihin gaskiya kada ka bibici soye-soyen zukata sai ya zamto haka ɗin ya kawar da kai daga ainihin tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala lalle waɗanda suke kaucewa tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala suna da azaba matsananciyar azaba saboda abin da suka kyale ranar alkiyama wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wannan ita ce hanya ta ku bibice ta ku bi hanyar Allah tabaraka wa ta'ala kada ku bi wato ainihin wasu hanyoyi daban idan kuka bi su sai su raba ku da ainihin hanyar Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shine abin da ake muku umarni da shi domin ku samu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala babu ainihin soyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala babu soyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta hanyar wato bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala sai ta hanyar bin umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wai kawai bin ra'ayi ba ko bin abin da aka saba ba Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wata aya yake cewa kace da su idan kun kasance kuna san Allah tabaraka wa ta'ala to ku mun biyayya ku bi ni in ji Allah tabaraka wa ta'ala idan kuka so wato kuka bi Allah kuka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah tabaraka wa ta'ala ya so ku kuma sai ya gafarta muku zunubanku Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne kuma shi mai tausayin bayi ne tintina an faɗi cewa yana daga cikin alamar wato alamar san Annabi sallallahu alaihi wasallam shine bin sunnarsa sallallahu alaihi wasallam ya ku mu'minai ya ku bayin Allah wajibi ne akan kowanne musulmi wanda yake yi wa kansa da kansa nasiha yayi wa kansa linzami ya lazumta wa kansa wato yin aiki da ainihin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam lalle bawa ya lura lalle mutun ya lura ya kiyayi san zuciya ya kiyayi bibitar wato ainihin bid'o'i wanda suke kirkirarrun al'amura ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai saukar da hujja akan wannan ba ya ku mu'minai lalle duk wanda wato yayi rauni yake da rauni wajen kaddara wajen girmama ainihin shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala yake da rauni wajen girmama maganar Allah tabaraka wa ta'ala da kuma maganar manzansa sallallahu alaihi wasallam to wannan shine wanda bai damu ba ko da ya kaucewa ainihin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma waɗansu sun kaucewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ganin cewa ai ra'ayi ne kowa ma a bar shi ra'ayinsa to addinin Allah addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wai ra'ayi bane a'a shari'a ce daga Allah tabaaraka wa ta'ala shari'a ce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin hadisi kamar yadda Imam Muslim ya rawaito wanda aka rawaito daga anishin matar annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha Allah ƙara mata da take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin wannan addini namu wanda bayya ciki to an mayar masa ba a karba ba khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab Allah ƙara masa da yake cewa ku kiyayi wato mutane masu ra'ayi din nan wanda za su rika janku zuwa ga ainihin ibada da ainihin ra'ayoyinsu ba wai ibada da hujja daga Allah tabaraka wa ta'ala ba ku kiyayi irin waɗannan ku lura ku kiyaye su domin su ɗin sun ɓata kuma suna ɓatar da waɗansu. Ibn Abbas Allah ƙara masa da yake cewa, duk wanda ya ƙirƙiro wani abu da ra'ayinsa wanda bayya cikin littafin Allah kuma bayya cikin sunar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan lalle bai san akan me zai koma bai san akan me zai haɗu da Allah tabaraka wata'ala ba na hujja ma'ana ba shi da hujja kwata kwata sayyidina ali dan abi talib Allah ƙara masa da yake cewa da a ce addinin Allah ra'ayi ne to da idan an zo shafa akan huffi to da kasan huffin ya cancanta a shafa wato ba samansa ba wato akwai asar da aka samu akwai maganganu da aka samu daga magabata da yawa a cikin ma'anar biyayya ga sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya ga wato ga ainihin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma biyayya ga ainihin alqur'ani mai girma ya ku mu'minai ya zo daga Imam Shafi'i Allah tabaraka wa ta'ala ya masa rahama wani asar mai girma wanda yake nuna matsayin Imam Shafi'i kamar yadda Humaidi yake cewa wani mutum yazo ya tambayi Imam Shafi'i yake cewa wani al'amari ne ya faru sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci akan wannan abin da kaza da kaza amma kai kuma ya imam me kake gani me ra'ayinka sai imamu shafi'i ransa ya ɓaci yayi fushi kwarai da gaske sai yake cewa yanzu a cikin coci ka ganni ko kuma ka ga belt ne a tsakiya ta irin wanda suke daure tsakiyar tufafinsu a jikina yace ka ga belt ne da na daure jikina wanda yake gwada alamun annabi isa nake bautatawa ko kuma ka ganna a cikin church ne in ba dan haka ba ya za a yi ka tambaye ni ka ce manzon Allah ya ce kaza amma ni kuma ka ce kai kuma me ra'ayinka ma'ana babu wani ra'ayi ga ainihin mai son haduwa da Allah tabaraka wa ta'ala lami lafiya sai dai abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sai abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka ce Allah ya ce kaza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to kai kuma baka da ainihin wato wani zabi ya zo daga ainihin sashin magabata yake cewa babu wani aiki da mutum zai yi ko ƙarami ko babba face ranar alkiyama an shimfiɗa masa wato waɗansu takardu guda biyu waɗanda ɗaya daga cikin takardun abin da aka rubuta a ciki don me kai haka ko don wa kai haka ɗaya takardar kuma an rubuta wato yaya ka aikata haka ɗin ma'ana duk ayyukan da suke daga Allah tabaraka wa ta'ala duk ayyukan da suke daga annabi sallallahu alaihi wasallam to zaka samu ana yin su ne domin Allah tabaraka wataala kuma ana samun yaya ake yin wannan aikin kenan ko da bawa yayi aiki shi a zuciyarsa yana jin cewa domin Allah yayi amma kuma wato annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar daga yanda za a yi ba to yana gwada cewa wannan aikin ba daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bane ko da kuwa kai a ganin ka kana ganin yin haka din yana daga cikin kyawawan al'amura, to wannan ba zai sa shi ya zamto karɓaɓɓe a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ba. Kowa sai an shimfaɗa masa waɗannan takardu guda biyu, ɗaya tana tambayar ka tana tugumarka cewar danwa ka yi wannan idan ka yi domin Allah ne, wannan ka tsira dangane da wannan. Baya da haka kuma yaya ka yi idan ka yi kamar yadda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar ne, to shi ma wannan ka tsira daga wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga gare shi cewa abin da yazo da shi wato shine shari'ar Allah tabaaraka wa ta'ala duk wanda ya bibici wani abu wanda yake sabanin abin da yazo da shi to wannan ko shakka babu ya bace wannan kuma ya halaka ina roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya tseratar da mu gabaki daya daga ainihin soye-soyen zakatanmu ina roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya tseratar da ainihin halayyar mu ya dora mu akan daidai gabaki daya ya Allah tabaraka wa ta'ala ka dora mu a bisa biyayya ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah tabaraka wa ta'ala ka tsiratar da mu daga sharrukan kawunan mu da kuma munanan ayyukan mu ya ubangiji kai ne mai amsar addu'o'i ya ku yan uwa Allah tabaraka wa ta'ala yana umartar ku da wani abu sai ya fara da kansa sai yake cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم هدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله وسلم على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله